أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرك ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اتدري لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo fi siyamil ashiri cikin azumin kwana goma na watan zulhijja tun daga ranar da watan zulhijja ya kama to nan ibada ta shiga akwai azumi har kwana goma to amma idan mutum ya kirga kwana goma zai ga ranar na goma ranar sallah babba ne to mun yi karatu a baya cewa watanni guda biyu ba sa tawaya to ishaqa ibn rahawaihi ya tafi a cewa ladan su ne baya ta waya ramadana ko an yi 29 Allah zai cika wa musulmi ya zama 30 30 suka yi haka wannan azumi na goman zulhijja kaga musulmi in ba sa wajen arfa na ranar tara shi zai zama na arfa to za su yi azumin arfa a garuruwansu na fulani za su yi azumin arfa a garuruwansu to Allah zai cika musu sun yi kwana goma suna yi wannan kwana goma kamar yadda zai zo tana da girma malamai sun tafi ita ce wacce Allah ya faɗa annab Musa alaihi salatu wassalamu da ya nemi Allah ya bashi shari'a wadda zai yi hukunci da ita a cikin mutanensa Allah ya sa shi ya azumin kwana arba'in dare da rana dare da rana talatin aka fara sa shi watan zulkida da ya gama talatin din gabaki daya kamar yadda muka karanta ya zo ya asuwaki da icen karnubi ya asuwaki da wannan ice mala'iku suka ce da suna jin kanshi mai daɗi a bakin sa sun daina ji Allah ya sa shi ya ƙara maimaita ya ƙara yin wani kwana goma to yanzu kuma wannan kwana goma na zulhijja yanzu ka hada da wannan kwana goma na zulhijja shi zai baka kwana arba'in fa'atmamnaha bi ashirin Allah ya ce sai muka cika annabi Musa da kwana goma duk malamai sun yi ittifaqan wannan ashir din wannan kwana goma Allah yake nufi sun yi ta kai da kawa ma sun ce wal fajri kila al fajr din ranar farko na watan sallah babba shi Allah yake nufi kila al fajr din ranar arfa shi Allah yake nufi kila al fajr din ranar sallah babba din shi Allah yake nufi duk dai a cikin wannan kwana goma ne sai kuma walayalin ashirin da darare guda goma da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa har yau dai a cikin wannan kwana goma ne wa shafi'i wal watri da shafa'i kwana biyun ma da na wutirin nasu duk dai sun tafi dai waɗannan kwanaki goma su Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi to haddasana hannadu hannadu ya zantar da mu حدثنا أبو معاوية أبو معاوية يازن تدمو عن الأعمش شيكم يا كرقاقة أعمش عن إبراهيم دقى إبراهيم عن الأسود عن كرقاقة أسود عن عائشة بسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تاتي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ني بنقى النبي با سائما في العشر قط ينا أزمي أتكون وانا وانا قوما حكا سيدة تفعل cewa ba ta ga annabi yana azumi a cikin wannan kwana goma ba ala ayi hal ko annabi bai yi azumi a cikin kwana goma ba sallallahu alaihi wasallam amma ya faɗi falalolin ibada a ciki kuma yana daga ibada a ciki azumi din ya faɗi falala azumin ranar arfa yana kauna wajen Allah ya gafarta zunubin shekara da ta shige da shekarar da za ta zo kaga arfa tana cikin wannan kwana goma to kila saboda ba dole ba ne ko kuwa yanzu dai sai da ta ce bata ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana azumi a cikin wannan kwana goma ba ma'ana ba wai ka ayi ba bai zama dai kaman wajibi ba wanda ha annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi qala abu isa tirmidhi yace haka zarawa gairu wahid haka ba mutum ɗaya ba suka rawaito anil a'amashi daga mala a'amashi an ibrahim shi kuma amashi ya karba daga ibrahim anil aswadi shi ko ibrahim ya karba daga aswadi an aisha ta shi ko aswadi ya karba daga sai da aisha warawa sauriyu imamu sauri malam sauri ya rawaito wa gairuhu da waninsa hazal hadisa wannan hadisi an mansuri su kuma sun rawaita daga mansuru an ibrahim shi kuma mansur ya rawaita daga ibrahim annan nabiya sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama lam yura ba a ganshi ba sa'iman mai azumi fil ashri a cikin waɗannan kwana goma haka aka rawaito warawa abul ahwas abul ahwas ya rawaito an mansurin daga mansuri dinnan da sauri ya rawaita a wajensa shi kuma mansur dinnan an ibrahima daga ibrahima an aisha daga sai ga aisha walam yazkur fihi anil aswadi bai faɗi aswadu ba wa qad ikhtalafu malaman hadisi sun yi sabani alal mans ala mansurin abu sashi mansur dinnan fi hadal hadisi a wannan hadisi wa ruwayatul amashu amma ruwaya a mashu a sahu ita tafi inganci wa asulu isnadin wa asulu isnadan wa ruwayatul amashi ruwayar amashu a sahu wa ausalu isnadan ruwayar amashu ita tafi inganci ita tafi sadar da sanadi wanda har ya je kan sai da Aisha din amma wannan ruwaya ta Ibrahim ta abul ahawasi daga mansur daga ibrahim akwai yankewa a ciki ƙala turmuzi ya ce wasa mi'itu muhammad bin abani na ji muhammad dan abani ya koya yana cewa sami'itu waki'an na ji malam waki'u yana cewa shehun imam shafi ne al'amashu imam al'amashu a hafazu shi ya fi haddace hadisi li isnadi ibrahim in dai ya zo daga wajen ibrahim shi kuma ibrahim a ce ya karba daga mansuru to a amashi ya fi haddacewa don haka ruwaya ta tafi inganci babu ma ja babun cikin abin da ya zo fil amali cikin aiki fi ayyamul ashir a cikin wayannan kwanaki guda goma tun ran da aka ce watan sallah babba ya kama to kwana ɗaya kwana biyu kwana uku har kwana goma nan zai zama kwana tara saboda kwana na goma zai zama sallah babba ba azumi a ciki sai dai kuma za a fita a yi idi shi ma kuma babbar ibada ce haddasana hannadu hannadu ya zantar da mu haddasana abu mu'awiyata abu mu'awiyata ya zantar da mu anil amashi ya karba daga mala amashu an muslimu shi kuma amashi ya karba daga muslimu huwa al-ba'im shi muslimu din nan shine ba'im وهو ابن أبي إمرانا شين دان أبي إمرانا wani nuskan kuma da juyawa an sa'id ibn jubair shi muslim ya karba daga sa'id dan jubair an ibn abbas shi kuma sa'id dan jubair ya karba daga abdullahi dan abbas qala abdullahi dan abbas ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce ma min ayyamin babu wa'ansu kwanaki al'amalu salihu fihinna aiki mai kyau a cikinsu a habbu ilallahi shi ya fi soyuwa wajen Allah min hazihil ayyamul ashiri daga wannan kwana goma na sallah babbaɗin nan. Faƙalu sai sahabai suka ce, Ya Rasulallahi, ya ma'aikin Allah, walal jihadu fi sabilillahi ko yaƙi don ta da tafaikin Allah. Faƙalar Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam sai annabi ya ce, walal jihadu fi sabilillahi ko yaƙi cikin tsaye da tafarkin Allah bai kai ibada a cikin kwana goma nan ba, illa rajulu sai dai mayaki ka raja bi nafsihi wa malihi da ya fita da ransa da dukiyansa falam yarji min zalika shay'un ba abin da ya dawo shi ya salwanta dukiyan ma ta salwanta to wannan ne kadai aiki a wannan kwanaki bai kai darajarsa ba amma dan mayakin da ya fita ya ganima ko ko ransa ta dawo ko ko abu to bai kai aiki a cikin wannan kwana goma ba wa fil babi a wannan babi an ibnu umara an karbo daga abdullahi dan umar wa abi hurairah da abi hurairah wa abdullahi bin amr da abdullahi dan amr wa jabir da jabir qala abu isa turmuzi yace hadisi ibnu abbas wannan hadisi na abdullahi dan abbas hadisun hasanun sahihu hadisi ne kyakkyawa ingantacce garibin wanda ya zo ta hanya guda daya kaga ya fi wancan kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ko dai ba a ga yayi azumi a wancan ba amma gashi ya faɗi falalan aiki a ciki kuma yanzu bayanin azumin ma zai zo haddasana abubakar bin nafi'in albasariyu abubakar dan nafi'u mutumin busra ta iraki ya zantar da mu haddasana mas'ud bin wasil mas'ud dan wasil ya zantar da mu an hasibin qahami shi kuma ya karba daga nahasu dan kahani an qatadata shi kuma nahas ya karba daga qatadata an sa'id bin musayyib daga sa'id dan musayyib hakirul mutaqaddimina shine karshen tabi'ai wajen rasuwa an abi hurairata shi kuma ya karba daga abi hurairata annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyami ba wa'yansu kwanaki a habbu ilallahi da suka fi soyuwa wajen Allah an yi ta'abbada lahu fiha a bautawa Allah a cikin wa'yannan kwanaki min ashir zulhijja irin kwana goma na watan sallah babba zulhijja ya adilu siyamu kulli yaumin min ha bi siyamu sanatin azumin kowane kwana ɗaya a cikin goma nan na zulhijja daidai take da azumin shekara guda ɗaya kullum in kai azumi a ciki Allah zai baka ladan kaya azumin shekara guda a ciki siyamu sanatin wa qiyamu kulli lailatin kowace dare ka tsaya kai ibada a cikinta Allah zai rubuta ma bikiya kulli lailatin minha a cikinta bikiyamu lailatul qadr Allah zai rubuta ma kai ibada a cikin lailatul qadr dan haka wasu malaman suka tafi goma nan ta babbar sallah hatta wannan goma ta ramadana wa'insu kuma saboda goma ta ramadana lailatul qadr guda ɗaya ce a ciki ita ko waccan goma ta babbar sallah ga annabi ya ce kowace dare ma idan mutum ya tsaya ya ibada ya kamar yayi a cikin lailatul qadr ne kwana lailatul qadr goma kenan a ciki wani ko suka ce a'a wancan dai wata daɗin falala ce Allah ya bata amma dai wannan goma ta ramadana tana nan da matsayinta qala abu isa turmuzi yace haza hadisun garibu wannan hadisi baƙo ne ma'ana ta hanya ɗaya la na arifu ba mu san shi ba illa min hadisu mas'ud bin wasil sai ta wannan hadisi na mas'ud dan wasil anin nahasi da ya karba daga nahasu shi kuma nahasu daga qatadatu shi kuma qatadatu daga sa'id bin musayyib shi kuma sa'id bin musayyib da abi hurairata wasili ne ya haɗu illa dai ta hanya ɗaya qala turmuzi yace wasa altu muhammada na tambayi bukhari an hazal hadisi me hukuncin wannan hadisi falam ya arifu min gai da hazal waje yace to ni ma dai ta wannan hanya kaɗai na san shi tana hasu shi kuma ya karba daga katadatu ta mas'ud daga hasu daga katadatu bukhari ya kora magana misli haza wa qala bukhari yace kan ruwiya an katadata an rawaito wani hadisin daga katadatu an sa'id min musayyibin daga sa'id dan musayyibin anin nabi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mursalan kaga tsakanin sa'id bin musayyib dole a samu sahabi shi tabi'i ne to yanzu kuma aka ce daga sa'id dan musayyib daga annabi to dole akwai an yanke sahabi guda daya ya zama mursali ne guda daya shay'un min hada bukhari ya ce an rawato irin wannan wa qad takallama yahya bin sa'id yahya dan malam yahya dan sa'id yayi magana fi nahasu bin qahan cikin malam nahasu min kibal hibzihi ya ce ta wajen haddasa bayan ya tsufa haddasa ta ɗan yi rauni amma ba laifi in an karɓi wannan hadisi tun gabanin ya yi wannan tsufa ɗin babu ma ja wannan babi ne cikin abin da ya zo fi siyami sittati ayyamin min shawwal cikin azumin kwana shida ga watan sallah karama idan an gama ramadana wajibi to in watan sallah karama ya kama wanda Allah ya horewa ya yi azumin kwana shida a cikin watan shawwal haddasana ahmad bin mani'in ahmad dan mani ya zantar da mu haddasana abu muawiyata abu muawiyata ya zantar da mu haddasana sa'ad bin sa'id sa'ad dan sa'id ya zantar da mu an umar bin thabit daga umar dan thabit an abi ayyuba daga abi ayyub al-ansari babba ne yana daga cikin wanda annabi ya fara sauka a gidan sallallahu alaihi wasallam bayan hijira madina qala abu ayyub al-ansari yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsada aminci Allah subhanahu a gaishe ya ce man sama ramadana duk wanda ya azumci ramadana summa atba'ahu sittan sannan ya biya madda guda shida min shawwal ga watan shawwal kazalika siyamu dahari Allah zai rubuta masa yayi azumin zamanin sa gaba daya wafil babi a wannan babi an jabiru an karbo irin wannan hadisi daga jabiru wa abi hurairata da abi hurairata wa saubana da kadimin annabi sunansa saubana kala abu isa tirmizi ya ce hadisu abi ayuba wannan hadisi na abi ayuba hadisun hasanun sahihu hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa qad istahabba qaumu mutane daga malamai sun so siyama fitata ayyami a yi azumin wannan kwana shida min shawwal ta shawwal bi hadha hadith saboda wannan hadisi hadisi kyakkyawa ne kuma ingantacce ne ba wata magana a kansa qala ibn mubarak malam ibn mubarak yace huwa hasanun yin azumin nan guda shida abu ne mai kyau huwa mislu siyami salasati ayyam fi kulli shahri irin dai azumin nan ne na kwana uku a kowane wata annabi ya nuna a iya yin azumi na nafila a cikin kowane wata kwana uku sha uku sha hudu sha biyar to irinsa ne ba wani abu kawai sai dai shi wannan guda shida ne za a yi in shawwal ya kama qala ibn mubarak abdullahi dan mubarak yace wayruwa fi ba'd hadisi an rawaita ba'arin wayansa hadisi wayul haqu hadha siyamu bi ramadana a hada wannan azumi da ramadana ranar sallah dama ba azumi haramun ne azumi ranar sallah to mutum ya iya ranar sallah da ya ci abincinsa ya komai kashe gari ya tashi da shi in zai iya wannan kenan waktara ibn mubarak ibn mubarak ya zaɓi an ta kuna sifata ayamin fi awwal shahar wannan kwana shida ta zama a farkon wata ne idan aka tsallake ran sallah to shikenan mutum ya iya wa qarru ya an ibn mubarak an karba daga dan mubarak annahu qala ya ce in sama sittata ayami in ya azunci wannan kwana shida min shawwal a cikin wannan wata na shawwal mutafarriqan ya rarraba ta fa huwa jaizun ya halatta ba dole ne daga kashe garin sallah kai ba ka iya bari ma kwana goma nan ta shige a cikin wannan kwana goman ka yi biyu a cikin ɗaya kwana goman ka yi biyu a cikin ɗaya kwana goman ka yi biyu ka ka rarraba ko dai ka rarraba in an rarraba ma yayi qala wa qarrawa abdul aziz bin muhammad abdul aziz dan muhammad ya rawaito an safwan bin sulaimi daga safwana dan sulaimi wa sa'ad bin sa'id da sa'ad dan sa'id an umar bin sabit daga umar dan sabit an abi ayyuba daga abi ayyuba an annabi daga annabi haza warawa shu'ubatu shu'ubatu ma rawaito an warqa bin umar daga warqa dan umar an sa'ad bin sa'id hadha alhadith wannan hadisi ma'ana yana da hanyoyi da yawa kuma ingantacce ne kyakkyawa ne wa sa'ad bin sa'id wannan sa'adu dan sa'idu din nan kowa aku yahya bin sa'id al-ansari shine dan uwan yahya dan sa'id mutumin madina wa qad taqallama ba'd ahli al-hadisi ba'arun malaman hadisi sun dan yi magana fi sa'ad bin sa'id cikin sa'ad dan sa'id min qibali hibzihi daga wajen haddansa amma dai hadisi ingatacce ne saboda muslimu ma ya rawaito shi ibn majah ma ya rawaito shi حدثنا حناد حناد يا زنتدمو قال أخبرنا الحسين بن علي الجعفي حسين كان علي الجعفي يا زنتدمو باوانشان سيدنا حسين ببضا عن إسرائيل يا كأدى إسرائيل عن أبي أبي موسى عن إسرائيل daga Isra'ila wanda shine Abi Musa anil Hasan al-Basri shi ko ya karba daga Hasan al-Basri kala yace kana idza zikira inda usiyamu sitata ayyamu hasanul basarin aka yi man magana wannan azumi na kwana shida min shawwal na shawwal fa ya kudu sai ya ce wallahi na rantse da Allah la qarradi Allah bi siyami hadha shahar Allah ya yarda mana mu azumin wannan wata wa ma'ana watan ramadana an sanatu kulli ga wannan shekara dukanta mu ba mu da wani wajibi akan mu sai azumin ramadana kamar hasanul basari shi bai ga wannan magana ta kwana shida ba na azumin kwana shida kamar yadda aka karɓo daga imam malik shi yana ɗan jinjinawa yana cewa saboda kan jahilai su mai da azumin kwana shidan ya zamanto shi ma ramadana ne to yanzu dai allah ya kawo ilimi allah ya kawo ganewa ba wanda zai ce ramadana yanzu talatin da shida ne wanda ya ga dama in yana da hali sai ya yi wanda kuma ba shi da annabi dai ya ce a yi kuma hadisi ingantacce ne kyakkyawa ne allah ya gada dukan wa'annan malamai wa'annan da ijtihadin su ne a gaban nasu اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عبدك وخاتم والهادي الى صراطك المستقيم سبحان ربك رب العزه الحمد لله رب العالمين za a yi addu'a ku daga sun tafiye a Allah ya saka